na Allah a duniya ja'izatun abu ne halak aqalan da hankali walaysa fil aqli ma yuhiluha babu wani abu cikin hankali wanda zai kore cewa an ga Allah tunda dai akwai shi to ganin shi ko halal ne to in mutum ya ce abu wanda ya kai yiwa halal ne baka da yakon kareta shi in ba hujja gare ka ba ko babu ta da haka ganin Allah a duniya ga hankali to halal ne wa dalilu ala jawaziha ce dalilin halaccin ganin Allah a duniya da ido su'alu Musa alaihi salam laha roƙon da annabi Musa yayi cewa rabbi arini anzur ilaika ya ubangiji gwada man kai in kalle ka to annabin Allah annabi Musa alaihi salam ba zai roƙi abin da ba halal ba dan ya roƙi abin da ba halal ba ya yi sabon Allah annabin Allah ko ma'asumi ne annabi Musa ba ya sabon Allah tuna har ya roƙi ga Allah ashe ganin Allah ba sabo ba ne abu ne wanda yake ya halatta ya roƙe shi illai dai ya ce mai kai ba ka gani na amma sai dangana abin da kuma yana yiwa dubi dutse zan bayyana gare shi in ya tabbata yadda yake za ka gani kaga ce fa saufa tarani to saufa abu ne wanda yake zai zo da jinkiri amma babu shakka cikin shi an ce saufa ko sa to ba yanzu ba amma babu shakka cikin abu ko abu tun da ce fa saufa tarani haka shi ke da fadin sakar da ba saufa tarani to tabbatar duci abu ne wanda yake ja'izi mumkin yana yiwa to da ya tabbata ko da shi kenan zai gan shi ba zai saba alƙawari ba to tun da har ya bayyana yana yiwa ya ba duci hankali da irin da yake duci ya gane ganin nan jalala shi yasa falan ma ta jalla rabbul jibril Allahu dakkan da bai bayyana ba gare ai bai daddakewa da bai ganshi ba ai bai daddakewa wa kharra Musa sai ka suka ci shi ba Musa ganin Allah ya sa ya suma dan da ya tashi me yace subhanaka yana magana da Allah wa khadaba aktan ko rabbi arini anzur ilayka zuka dawo ya ce ga shi har da tuba da sauransu to nisa ya tuba a'a bai kaddara mai zai gan shi ba shi da ƙarhi ne na mutuntaka kuma ga shi ya roƙa shi ne ce Allah na tuba to amma in ya same ƙarhin sannan yasa ya gane me a korare abu ciki Allah shi ka yi annabi Musa bawan shi ne to ni a abin mamaki kai mai shigar da kai ciki Musa ba naka ba ba kai an ka ce an gani ba kai ba kai adduci ba to ina ruwanka da wannan magana na yace tambayar da annabi Musa ya ga ganin Allah wa muhalun an yajhala nabiyyun ma yajuzu ala Allah wa ma la yajuzu alayhi yace kuma kai ka san korarren abu ne a ce annabin Allah ya jahilci abin da ya halatta ga Allah da abin da bai halatta ba gare shi bal lam yas'al illa ja'izan gaira mustahilin ba annabi Musa ba abun da ya roƙa sai abun da yake halal kun ba korarre ba walla to me yasa Allah ya ce ba ka gani na to wala ki uhu sai dai aukuwar ganin Allah wa mushahadatuhu da ganin Allah kuru-kuru da ido min al-gaibi abu ne na gaibi allazi la ya'lamuhu wanda ba wanda ya san shi illa man allamahu Allah sai wanda Allah ya sanar da kuma baka da yau kace Allah bai da ikon sanar da bawa ne abin da so sanar da shi faqala lahu Allah ta'ala sai Allah ta'ala ta mishi lan tarani kai baka gani na ai abin da kan cewa lan tarani lan tuqiqa halitta da ne maka ta dan adam baka iya ka ganni ban baka wannan karhi ba inna la ala kulli shay'in qadir Allah na iya sa mai wannan karin nan take kuma ya ga Allah wala ta hata milar uyati baka iya doka baka jure ma baka iya tunkara gani na da karhin ka da ne maka thumma daraba lahu masalan min bahu aqwa min biniyati Musa wa asbatu sannan Allah buga mai misali da abin da ya fi ginin jikin annabi Musa da ikon da an ka ba jiki ne abin da yake ya fi Musa tabbata wa huwal jabal shine dutse kullu hadha laysa fihi ma yuhilu wata fi dunya cewa ka dubi dutse in na bayyana gare in ya tabbata za a gani tabbas babu abun da ya koru ko yake koruwa cewa ya kore ganin Allah a duniya bal fihi jawazuha al jumlat a jumlatance an nuna halaccin ganin Allah tun na tabbatar duki ba an bayyana gare abin da wanda ke yana yiwa to ashe ko ganin Allah ga Musa da ma wanda ba shi ba yana yiwa a duniya in Allah ba shi iko to wannan muna magana ga abin da hankali ya tabbatar da shi kenan walaysa fi shar'i dalilun to kuma in mun dawo ga shari'a babu dalili a cikin shari'a qadun dalili wanda yake na yanke alastihalatiha ga koruwar ganin Allah a duniya walam tina'iha ko hannuwarta a duniya in ku akwai dalili a kawo mana da akwai shi da ba a tsaya wannan ja'in da iz kullu mawjudin far'uyatu ja'izatun gairu mustahilatin kai dai ka yadda akwai Allah ko i na yadda akwai Allah to duk abin da yake akwai shi gani dai ko halal ne ba koran abu ne ba a ga abin da yake akwai shi tunda ka yadda akwai Allah da an ce an gan shi ai an tabbatar ma da imanin ka ma ka ce akwai shi wata ai ma na gane shi ko ran ƙara maka ƙarfi ga imanin ka wala hujjata liman sadalla ala man ihadi qawli to wani sai ya ce ai Allah ya ce la tudrikul absar ganin ido bai riska Allah sai ya ce wai shi addalili shi da cewa maza Allah bai ga Allah ba daren mi'raji sai ya ce babu hujja ga wanda ya kafa dalili akan hanin hana ganin Allah a duniya da cewa da Allah ya la tudrikul absar wai ido ba su riska Allah a duniya yace to ai wannan ya koma cikin littafan tafsirai zai ga cewa malamai sun kawo batutuwa iri-iri sun ja sun ja tunda duk manyan gaggan masana waliyai na Allah sun ka ce ni ga ta fahimta an ce a ni ko ga abin da fahimta kuma duk wanda ka riƙa kana da hujja don haka babu dalili ka riƙe magana guda ka ƙaryata guda da ita saboda shi kanshi wanda ka riƙa magana sai bai yadda ya yi wanan da kacce bai daidai ba. Niftilafi tawila fil aya me yasa muka ce wannan ba hujja bane saboda sassaɓa wa fassarori da tawilin da aka yi cikin wannan aya ba magana guda malamai suka yi ba iz laysa yaqtadi qawlu man qala fi dunya al istihalata saboda wanda yace la tudrikul absaru fi dunya ina ya sabo fi duniya ai bai da cikin qur'ani to kenan fahimta ta ne to shi ko na fahimci cewa ba a ce haka nan ba shi ma fahimta ta ne to kaga kowa ya rike karatu da ya iya shikenan in ko ka karyata malami na ka halatta mai karyata na kamar da ya zagi mahaifinka a kunshe ya halatta maka zagi nashi mahaifi in ka kuskurantar da malami na ni ba sai in ce naka kuskure yake in ka kuskurantar da fahimta ta sai in ce kai ma ta ka fahimta kuskure ce kowa ya rika tashi bahaushe ya ce kowa ya sallah da karatun bakin shi ko na'am wa qad istadalla ba'dhum bi hadhihi al-ayati nafsiha ala jawazi ruqyati wa adam al-istihalati al-jumlati yace wanda daga cikin malamai kuma wanda yake shugabanni amintattu wurin ilimin su da salaha su da amana ya kafa ya kawo dalili da wannan aya ita kanta ya ce dalili ne akan halaccin ganin Allah da kuma kawo hujja cewa ganin Allah a duniya ba korarren abu bane alal jumlati wa qad qila an ce la tudrikuhu absarul kuffari ganin kafirai shine ba zai iya riska ya ga Allah ba ko da kace al absaru kaga amun bi ma'anar khas dukkan idanu amma me yaka nuhi na kafirai su ne ba su ganin Allah amma na mu'mine fa suna ganin Allah balle idon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wakila an ce a'a la tudrikul absaru idanu ba su iya riska haƙiƙa ta kewaye kwakwafin dukkan abin da Allah wala yudun bi shay min ilmihi illa bima sha ba ma Allah ba ilimi ne ba ba mai iya kewaya san duk abin da Allah ya sani ga ilimi da ya cika ce ka san shi babu wannan to balle ka ce ka ga haƙiƙa ka kewaye da ganin abin da Allah ai shi Allah ka nuhi kuma shi ne idiraki riska haƙiƙa a buga baki ɗayan shi shi ne Allah ya ce la ba a samun wannan ya ce la tuhibu bihi ba ta kewayewa da sanin Allah ko da ganin Allah ƙasƙaƙaƙ ba a haka nan kuma ka sani magana ce ta manya وهو قول ابن عباس كم wannan shine magana ta Abdullah ibn Abbas faqad qila kuma an ce la tudrikul absaru da aka lihi wa inna ma yudrikul muslim a a idan su su idan ba su gani na Allah ba su diskatai sai dai shi mai gani yana ganin Allah ah ba ana ta ba mota mai idon banza ta haska ka ta take ka kaga da ta haska ka da idonta a idon da sun gane ka ba mota ba ta ganka ba yan ka tsaya take ka za ta yi da mota ta ganka ba ta take ka to shine wannan ido kwatanta shi da idon mota da ya haska ma kwakwalwa ita kwakwalwa ita an mai ido to ita ta gane amma idon ba su ga Allah ba kuma wanda ya faɗi haka nan babban malami ne masani kuma adili ba ka iya kareta idan bai bin son zuciya ce mafi yawancin lokacin shi ya ce ai al'absaru ai al'mubsiru na aka nuhi kuma da yawa za a faɗi a buga shi amma ba shi aka nuhi ba kama Allah da ce zai halaka alƙarya ai ba ita aka mutanen alƙarya aka nuhi ko in muka bai halaka alƙarya a marna buta da fiye fasa kuriya da haka an ce alƙarya amma mutane da haka wanda an ce ido amma mai ido aka nuhi wa kullu hadhihi tawilat dukkan wannan tawilola la taqtadi man ar-ru'yati wal istihalatiha ba ta hukunta hana ganin Allah a duniya ko ba ta hukunta koruwar ganin Allah a duniya dan haka nan ashe hujjar da ya rika to ba hujja bace sai ya saki haka nan wani yace Allah ya ce lan tarani ba ka gani na kuma ya kawo lan lan korewa ce ta abada nan gaba lam ita ce mai kore baya ita ko lan mai kore nan gaba ka gani na fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu in ba ku yi ba kuma nan gaba yi za ku yi ba shine yace ba ka gani na suna Allah ya ce Musa bai gani ne ashe kenan duk dan adam bai ganin Allah a duniya a tashi fahimta dan Allah bai ce haka nan banan karara yace wa kadhalika haka lallahu hujjata lahum ba su da hujja bi qaulihi ta'ala da ta Allah ta'ala lan tarani Musa ba ka gani na wasu ka ce ito ai muna da wata hujja kuma ai da annabi Musa falamma a faɗa da horhoɗo su madda ya yi sanda Allah bai yana ga duci me ya ce tuta ilaika na tuba gare ka to cewa na tuba ai kenan annabi Musa ya roki abin da ba halal ba abin da yake bai yiwa in ji fahimtar su wasu ba aya ta ce haka nan ba shi dai aya ta ce Musa ce tutu ileka to tutu ileka kenan yayi zunubi to ai mun san manzo wa asumi ne ya zaka ce ma layi kai zaka dangana laihi ga annabi dan baka san daraja annaba da manzanni ba a ta mu fahimta mu dan haka babu hujja cikin tubtu ileka da sun kace shi a hujja su lima qaddamnahu da amma da mu gabata na cewa annabi Musa ma'sumun ba zai roki Allah abinda bai halatta ba ba zai yi zunubi ba wale annaha laysa ala al-umum kuma dallan tarani ai da annabi Musa yake ba cewa ya lan ura ba da cewa ya lan ura ba a gani na fi duniya a duniya ai ba mutsawin tawili kama cewa kai lan tarani kai Musa ba ka da ƙarhin gani na amma zan bayyana ga dutse in ya tabbata to hakika da sannu za ka gani da haka nan mun ce annabi bai bai zunubi kuma ba mun ce ba ne haka ne hujja ce to kuma tunna bai ce ba a gani na ba kowa da kowa hujja ce ta biyu ta haka nan manzo Allah ya ga Allah da ido ne sallallahu alaihi wasallam hujja ta uku ga wannan tubtu ilayka ta ba hujja bace wala annaban qala ma'anaha lan tarani fid dunya wanda yace ma'anar shi wai lan tarani fid dunya to na fid dunya yake ciki babu fiddula shi ya kawo don fahimta ta inna ma huwa ta'awilun ta'wili ne nashi wa aidan hujja ta hudu kuma fa laysa fihi nassul imtina babu nassin hannuwar ganin Allah a cikin lantarani ko cikin tuta ilaika wayanna ma ja'at lantarani ta zo ne fi haƙƙi Musa a haƙƙin annabi Musa ce kai Musa ba ka gani na bai ce annabi Muhammadu bai gani sallallahu alaihi wasallam wa haisu to kaga kenan ashe kowa cikin wanda ya ji ya isa da fahimtar Qur'ani ya yi nashi tawili to tun da aka samu tawili ba guda ba to ko ɗauka cewa kaza na yiwa kaza bai yiwa kaza ne shi ma kenan yana yiwa ya zama ciki akwai cewa i ko a'a wa haisu ta tadarraku tawilat ta tasallabul ihtimalat duk inda aka samu tawilola suka kai ga wuri suka abku to ihtimalola kaddarta da doka shi kuma zai tasalludi akan waɗannan abubuwa in ka karyata wancan to shi ma wannan sai ya karyata naka falaysa lil qadai lay sabilun yin yanke da magana guda cikin tawila da nan babu hanya zuwa gare shi to mun gama da lantarani wa qawlu tubtu ilayka to ce wanda ya na tuba zuwa gare ka Allah ai min su'ali malam tuqaddirhu li na tuba ga tambaya abinda baka kaddarta man shi ba sanda an ka ce mishi Musa innaka bil walil muqaddas duwa roko yayi to tun ana da ikon a kaddar abu a kira shi a gwada bai hankuri har a tabbatar mai da cewa an maka ƙarhi da ƙudura ta gani duk kai ka roƙo an ce menene mutum mai gaigayen tumu ko ya yi haƙuri har a gasa a bashi a ci ko ya ce me kaka gaigayi za ka ci tumu to shine me yasa ka roƙe ne da ma an ce me yasa ka roƙe ni abin da ban hukunta maka ba kadara maka ba to kuma Allah ai bai zarge shi ba tunda ai nan da ya ce haka nan bai ce dan me ka tambaye ni ba cewa kawai ba ka gani na amma sai dangane ganin ga abun da ka yiwa kenan gani na yana yiwa amma dai kai ban kaddara ma ka gani ba to shine bayan ya hurhudo sai ce tumtu ilaika Allah na tuba ga irin wanga karambani da nayi in ma karambani ne wa qad qala abubakar al-hudli fi qawlihi lan tarani shi ko abin da yace ai laysa li basharin an yuqika an yanzura ilayya fi dunya shi ga gani nai ma'anar lantara ne wato wai mutum bai iya bai da ikon da zai kallon ya ganni a nan duniya wa annahu shi mutum hakika lamarin yake man nazara ilai duk mutumin da ya kallon hayyar ganan mata mutuwa zai ba yaron da ya ce da ya ji baba ne za a haji ba daga magaru ya ce baba sai da ni tunda an ce akwai ɗakin Allah ni Allah nika so in gani Allah ce da ni wurin Allah yaro abu wasa wasa uban ya ce bai zuwa da shi ya kama kuka sai ga rashin lahiya kuma sai tsanani aka da Allah wani ka sai da shi shi hajji za shi za ya sai ɗakin Allah ya ɗafi shi ko yaro wurin Allah ya kasar zuwa kuma an ka ɗauko iyaka imanin yaro Allah wurin Allah za shi ana zuwa ka'aba uba ne ya ce to wani ga ɗakin Allah ai da ya kawai sai ya mutu ah ya ga Allah to ya to ana zaura Allah ba a mutu ba shikenan sai ya doki shi kuma bayan kawai da shi ya kama dawafi ga ɗakin Allah shi ya ga ɗaki yaro shi ko Allah ya gani to da haka yace duk wanda ya gani duniya mutuwa zai amma ga ra'ayin Abubakar al-Hudhili to kaga ko haka aka ce ai ta tsaya ga shi mutum wanda bai da iko to in an ba shi iko ai haka shi kenan ba maganar mutuwa wa qadara tu li ba'd salafi wal mutaakhirin ma ma'anahu ya shifa ya ce na gani ga sashen shugabanni magabata da majinkirta na ga abin da yake ma'anar shi anna ru'yatahu ta'ala fi dunya mumtani'atun yace shi ya gani wani shugaba magabata da ma wani cikin majinkirta ya ce ma'anar wannan ganin Allah a duniya abu ne wanda yake hananne mai hannuwa bai yiwa a ga Allah nan duniya amma mi li za'afi tarkibi ahli duniya wa quwahu saboda raunin halittar da an kawa mutanen duniya da ƙarhin da Allah ya basu ba ganin ba ne bai yiwa a su ne ba a yi su da ƙarhin ganin ba kamar da aka cewa ba lahin gwalab ba ne lahin batun ne ko yawwa wa kauni ha da zamo wata rikibe su da ƙarhin su mutagayyiratan mai jijjirkitawa ce ardan lil afati saboda abin gittawa ce ga aiboba da rashin lafiya wal fana'i da karewa shi yasa yau ciwo gobe lafiya yau farin ciki gobe bakin ciki yau an samu gobe an rasa yau da rai gobe an mutu to wanda yake ba matabbaci ga hali guda ba yana iya ganin Allah da an matabbaci bai canzawa bai karewa don haka amma an ta lahira da ya samu rayuwa da jiki wanda bai karewa ai yana ganin Allah wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira saboda an samu jiki da ƙarhi wanda yake baƙi mai wanzuwa ne nan ko wanda aka gare mu fanin mai karewa ne in ji shi wancan malami wal fana falam takul lahum quwwatu ala ru'ya mutane a duniya ba su da ƙarhin ganin Allah bai za ka na fil akhira idan an zamo lahira wa rukibu tarkiban akhar an ka sake hauhawar da su da gina su wani gini na daban saboda wannan jikin bai bai iya rayuwar lahira bai iya shan daɗin duniya dan wuta ma jiki ne wannan bai iya shan azaba da haka jikin da za a yi muna na shiga aljanna daban yake kuma ya an muna shi bai ciwo bai bacci bai karewa to da shi za mu ga Allah a can aljanna wa rizqu aka arzuta su kuwan sabitatan karfi matabbaci na komai cikin halitta su ta ko mai wanzuwa wa atamma anwara absarihim Allah ya cika hasken ganin su na idan su wa qulubihim da hasken ganin zukatansu qawubiha za su samu karfi saboda wannan canjin da suka samu ala ru'ya ganin Allah kaji shi kuma abin da waɗannan suka ce wa qad ra'aytu na wa hadha na ga makamancin wannan bayani da Malik ibn Anas da Imam Malik ibn Anas rahimahullah qala yace lam yura fid dunya ba a ganin Allah ko ba a ga Allah duniya ba da annahu baqin dan Allah wanzaje ne wala yural baqi bil fani shi ko wanzaje ba a ganin shi da ƙararren abu bai za ka da bil'akira idan an zamo lahira wa riziku absaran baqiyatan aka arzuta halitta da gani idanu wanda yake masu wanzuwa ru'iyal baqi bil baqi sai a ga wanzaje da wanzaje yace wa hadha kalamun hasanun malih wannan magana ce imam malik magana ce kyakkyawa mai burgewa amma dai walaysa fihi dalilun ala al-istihalati babu dalili ga koruwar ganin Allah a duniya cikin wannan bayani da ba malik illa min haisu da'aful illa min haisu da'aful qudrati ita haisu ba idafata sai ga jumla ta haisu sai ga jumla min haisu da'aful qudrati sai ta wajen raunin kudura ikon da Allah ya sa cikin dan adam kaga an samu aka cire raunin ai shikenan bai za qawwallahu ta'ala man sha min ibadihi idan Allah ya karfafa wanda ya so karfafa daga bayi dai wa aqdarahu ala hamli aba'ir ru'yati ya bashi ikon dokan nauyace nauyacen ganin Allah subhanahu wata'ala lam tamtani fi haqqihi ganin Allah a duniya bai hanuwa cikin haƙƙin shi mai ƙarfi dan an cire raunin da yake shi ne illa da kuma haka sallallahu alaihi wasallam ai ba ta da shi isra'i da mi'raji ba sai da an ka bude kirji da zuciya sai an ka wanke an ka cika ta da wasu abubuwa ta wannan dan ya samu karfin da zai iya ganin Allah ne subhanahu wataala wasu kuma suka ce cikin idon shi ai ka san an ce bakin baki ne horon hori ne ya dan surkanya da ja to jan nan ba wai cikin farin yake ba haka aka yi shi kamar da ka gadon web a cikin haka haka ya hito haka ya hito wannan jan shi ne na'urar da ke da ƙarfin ganin Allah subhanahu wa ta'ala haka wasu ka ce Allahu alam na'am wa qad taqaddama ma zikira fi quwwati basar Musa kuma ya gabata abin da ya gabata na bayanin ƙarfin ganin ido annabi Musa wa Muhammadin da ƙarfin ganin ido ne Muhammadu sallallahu alaihi ma wa sallama wa nufuzi idrakihima da zarcewar abin da suka riska shine riskar su bi quwwatin ilahiyatin da ƙarfi na ubangiji mone ha ha da an ka ba su baiwa da ita bi idraki ma adrakahu don riska abinda suka riska war ya ce ma ra'ayahu da ganin abinda suka gani wallahu alam shi kasha ne Musa bayan ya dawo daga munajati ai bai bude ido kuma kaga bai faɗura yana ganin hanya amma ya ruhe ido da kyalle zane ne haka da'iman huskar ruhe take ba a koma ganin huska ta ba sai mata ta tan matsa ita lalle lalle sai ya bude huska ta gane tan matsa tan matsa yana kwarewa da gani ba su ma ta yi ba su ma ta yi ta wani wata rike ta ce don Allah ya roƙan mata Allah ta zan mata ta yi a aljanna to haka wanda yake ya rufe ido kuma yana gani bai faɗa rami ba kana cewa ganin shi irin naka ne kai kwatanta sa'i rawani ko ba zane ba kakka sa bargo sa rawani ka rufe ido ka sheka da gudu haka ne da haka ƙarfin ba guda bane amma duk da haka na manzon Allah sallallahu zama ya hina shi ƙarfi tunda ai shi ko ba mun ce ya gane ai bayan ya suma ne shi ko bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai suma ba ko kuma ya ce na gan shi idon ga biyu na na kaina kuma ko rudiya bai yi ba tunda da ya zo ai ya ce ma annabi Musa ga abin da an kawarta ma al'umma ta kuma ya ta ya dawo ya ta in rude yake ai bai zuwa ya dawo ya ce ya dawo ya ce ya dawo sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam salatul fatih صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين